الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى قديا دي قدر تامنا حدوا أولنا يمتنا أصبر أيومنا قوما قوتنا جواد الأولى شكرة تدبو ليا دريه أربعين دبقين da izinin Allah wannan zai zamanto mana darasi na 39 na 37 a cikin littafin sahihu siratin nabawiyya asalin wallafa asiratun nabawiyya na alhafiz ibn kathir Allah ya rahama gane shi sannan kuma wannan wanda yake hannunmu shi asalin wancan littafin mala albani yama aiki sai mushi suna sahihu siratin nabawiyya yau za mu tashi safaha ta 208 safaha ta 208 malam yana mana bayani akan abin da ya shahi yanda wahayi yake sabkowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda kuma wannan wahayi yana zawwa ne tibkan akan abin da ya shahi su yadan wanda suke kahurai da irin abubuwan da suke yi sai Allah sabkar da aya ko sura ko su adadi na ayoyi a bayyana cewa abin nan da suke yi ba daidai ba ne ba ko kuma a bayyana cewa wani asirin da suka ɓoye ko kuma dukkan wani abin da yake da alaƙa da irin abin da suke ɓoyewa sai ƙur'ani ya sabko saboda ya waddaha abin ya bayyana shi ƙarara a yanda yake to shi ne malam bayan ya kama na abin da ya shahi ƙissatul gharaniq da kuma rishin halatta rishin ingancin wannan ƙissa kamar yadda malam albani an bata haka a cikin littafin shi silsilatul ahadisi da'ifa wal mawdu'a kira za mu tashi inda maliki cewa sun ma zaka rabnu ishaqa man ada min muhajiratil habasha ila makka yanzu bayani akan abin da ya shahi ita dai suratul najmi da kuma sabko wanda ta yi akan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa ibnu ishaq yake ambata man ada waɗanda suka komo min muhajiratil habasha daga waɗanda suka yi hijira suka ta yi garin habasha suka komo ila makka ta zuwa garin makka to waɗannan mutanen me yasa suka dawo tare da cewa makka dai tana nan a yanayin da take illa allahumma akwai wani labari da ya same su shine ma ya ce wa zalika hina balagahum islamu ahlu makka lokacin da labari ya samu mutanen da suka yi hijira suka ta yi ƙasar habasha suka samu labari wa ashe mutanen garin makka kakafinsu sun musulunta to dawa me yasa suka yi hijira sun yi hijira saboda makka bata zamanuwa ko to yanzu kuma kowa ya ya ya musulunta kenan kaga sai su dawo garin su sai mali yace amma wa kana naqlu laysa bi sahihin lakin kana lahu sababun wannan annaql wa kana naql wannan labarin da aka cira ta aka kai musu yace laysa bi sahih ba labari wanda yake ba ingantacce ne cewa wai mutanen garin makka sun musulunta gaba daya amma ya ce kuma walakin sai dai kuma kana lahu sababun wannan labarin kuma iya da wani abu na sababi wanda ya sa wanda ya kai labarin ya ce mutanen garin makka gaba daya sun musulunta me sababin wannan mali cewa huwa ma sabata fi sahihi wa ghairihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jalasa yawman ala ma'al mushrikina wa anzala Allahu alaihi wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa yake cewa yaqra'uha alaihim hatta khatamaha abinda yazo a cikin as-sahih idan suka ce as-sahih suna ne sahihul bukhari da kaji an ce wa fi sahihi ba tare da an ayyana wani abu wato wannan ma'arifa tana koma zuwa ga abin da ya shafi sahihul bukhari ne kenan wa huwa ma sabata fi sahihi wa ghairihi da ma wani littafin na abin da ya shafi aljami'us sahih na malam albani na malam bukhari yace annan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jalasa yawman ma'al mushrikin wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana zaune tare da mushrikai ana zaune kawai wa anzalallahu alaihi sai Allah sabkar a gare shi wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw ada hazwa da karshen wadannan ayoyi gabaki da yaqra'uha alaihim hatta khatamaha mazalla yana karanta musu ayoyin nan ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya hatta khatamaha har sai da ya kai ƙarshen suran fasjudu lillahi wa'budu ku yi sujada ga Allah wa'budu kuma ku yi bauta ga Allah subhanahu wataala to a wannan lokacin da ya kai ƙarshen ta wa sajada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujada fasajada man hunaka minal muslimin wal mushrikin sai waɗanda suke tare da shi a wannan wajen gaba ɗayansu da wanda suke musulman da wanda suke mushrikan wal jinni wal insi da aljannun da suka halarci wajen ma sannan kuma da mutanen da suke wannan wajen gabaki ɗayansu su ma suka yi sujada tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu wanda ya cirati labarin ne kai wa mutanen da suke ƙasa habasha kaga abin da gani kenan yanzu kowa ya sujada sai je ce musu ai kowa musulunta sai da yawa daga cikin su komo to malike ta sajada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bin najmi wa sajada ma'ahu wa sajada ma'ahu almuslimuna wal mushrikuna wal jinna wal insa yace manzo Allah sallallahu alaihi yayi sujada lokacin da ya gama karanta suratul najmi sannan kuma yayi sujada tare da shi dukkan musulman da suke nan wal mushrikuna da mushrikan ma wal jinnu da aljanna da suke nan wal insu da ma wanda mutane da suke wannan wurin kowa yayi sujada ga Allah subhanahu wataala wannan shine kuma sujada ga Allah tsawan aw karaha ko ana so ko ba a so dole ne a rusuna wa Allah subhanahu wataala mali yace wa rawa هو ومسلم وأبو وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن مسعود قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى بمكة مازال صلى الله عليه وسلم يا كرنت سورة والنجم إذا هوى حر سيدي كي كرشن سورة النم ينا كي وكرشي فسجد فيها وسجد من معه مازال سيف هذه سي سجدة سنة دون wanda suke wannan wajen kakafinsu kowa ya faɗi ya sujada ga Allah subhanahu wataala sai aka ce gaira shaikhin in ban da wani dattijo shikin sujada amma akwai abin da yi aka za kaffan min hasa sai da aka zo fasjudu lillahi wa abudu kowa ya zube shi sai kwashi ƙasa a hannun shi ko ka ce tsako-tsako ko kuma ka ce auturaba auturaba ko kuma ƙasa farafa'ahu ila jabahati sai ya ɗaga wannan ƙasan da ya kwasa ya kai shi zuwa ga huskan shi kenan shi ba da anan kin yin sujada ka ji inadi da taurin kai wa qala sai yake cewa shi wannan latijo yace yace yakfini hadha yace wannan ya ishi ni fara'aituhu abdullahi ibn mas'ud yake cewa sai na ganshi ba'du bayan wannan lokaci ya gabata da lokaci mai tsawo kutila kafiran an kashe shi a matsayin kafiri kaga taurin kai ko duk mutumin da ya fahimci gaskiya ya san gaskiya ce ya kibinta to Allah zai rihi jin shi zai rihi ganin shi zai rihi zuciyar shi mutum wanda ya san abin da gashi na ƙarara gaskiya ne amma kawai ya yi mursisi ya nuna cewa ba a yi to sai Allah rihi zuciyar gaba ɗaya to wannan wannan wannan wannan dattijon ga adai abin da ya faɗa kan shi shi da malayi lamba ɗaya ƙasa yake cewa qultu zada al-bukhari fi riwayatin wa huwa umayyah ibn khalaf wannan dattijon dattijon banza ne kenan shine umayya ibn khalaf yace wanzur mukhtasar al-bukhari ka duba mukhtasar na al-bukhari wanda shine at-tajrid sarih yake cewa umayya ta hada yace qutila fi ghazwati badr yace shi wannan umayya ibn khalaf wanda kowa ya sujada amma shi yaki an kashe shi a lokacin da aka tafi yakin badar mallai yace kama sayati fiha kamar yanda bayani zai zo a yakin badar din idan an zo kan kan wajen dan da Allah bai ba malam dama kai wannan wajen bago ai bakin iya abin da ya rubuta zu Isra'i da Mi'raj daga nan kuma littafi ya kare Allah ya amshara ran shi yake cewa kama sayati fiha qala al-hafiz wa waqa'a fi sirati ibn hisham annahu al-walid ibn al-mughira ya ce amma ya zo a cikin asiratu a asira ta ibn hisham cewa wannan dattijo shine alwalid ibn mughira amma sai ce wa fihi nazar amma akwai akwai abun dubi akan wannan ya ce li annahu lam yuqtal saboda shi ba a kashe shi ba qultu bal huwa batilun li mukhalafatihi li riwayat al-bukhari ya ce kai wannan magana ta cewa alwalid ibn mughira ce ya ce magana ce ba daidai ba me yasa saboda ta saba wa riwayar da imam al-bukhari ya kawo me imam al-bukhari ya kawo shine cewa wannan mudattijo shine umayya ibn khalaf kenan ba al-walid ibn al-mughira ba yawa kenan anan wanda wanda yakin sujada nan shine umayya ibn khalaf kenan ba al-walid ibn al-mughira ba mali yace wa rawa ahmad wa anhu an-nasa'i an al-muqallib ibn abi wada'a qala qara'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muqallib ibn abi wada'a yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta bi makkata a garin makka suratan najmi ya karanta wan najmi idha hawa fasajada manzon Allah ya sujada wa sajada man ma'ahu man indahu waɗanda suke wajen gaba ɗayan su suka yi sujada yace farafa'tu ra'si wa abaitu an asjuda daga baya kenan yace farafa'tu ra'si yace sai na daga kaina kenan bayan wa bayan kowa ya sujada yanzu sai ya yi sujada ma da kai ni kamar ni za a sa sujada kawai da ɗaukan shi ya ce wa abaitu an asujada sai na ƙi a kan nima in zamna a cikin wannan sujadar nan sai abdullahi ibn masud yake cewa walakin afwan ya yake cewa walakin sai dai shi wani al-muqallib ibn ibn abi wada'an nan aslama yake cewa ya musulunta yawma idhin wata rana al-muqallib shi al-muqallib din ya musulunta fa kana ba'da zalika la yasma'u ahadan yaqra'uha illa sajada ma'ahu tun daga ran da ya musulunta duk wanda ya karanta suratul najmi shi kuma wannan al-muqallib ibn abi wada'a sai yayi sujada aka zo karshen wannan sura kaga can ya ko amma kuma yanzu ya musulunta yana aikatawa kenan ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu umayya ibn khalaf ya mutu a kahurin shi amma shi kuma na biyun wanda bai sujada ba ko kuma yayi ya dago kanshi ya kiya koma shine al-muqallib ibn abi wada'a shi kuma daga baya musulunta malik ya ce wa qad yujma'u to kaga wacce riwaya ta ta abdullah ibn mas'ud da wannan riwaya ta al-imam an-nasa'i yake cewa qad yujma' ana iya hada baina haza wallazi qablahu tsakanin wannan da wanda ya gabace shi wanda shine labarin da Abdullahi ibn Mas'ud ya bada ya za a hada tsakanin biyun nan kaga dattijawa ne dai guda nawa guda biyu da shi Umayya ibn Khalaf da kuma Al-Muqallib ibn Abi Wada'a yace hada kansu da za a yi shine bi anna haza sajada cewa shi wannan na wa kenan Al-Muqallib yayi sujada walakinahu rafa'a ra'sahu istikbaran saboda lokacin da aka zo yin sujada ai ba zabi gare su ba kawai sai da suka ji gaba ɗaya sun zube duk wani wanda yake ji da kahurci sai da ji kawai ya sujada ya akai ya akai bai sani ba saboda qur'ani ya ratsa shi karshe karshen sura kowa ya sujada to shi wannan lakinahu rafa'a ra'sahu bayan an yi sujada nan yakin kawai ya dauka shi istikbaran saboda girman kai shi al-mutallib daga baya kuma Allah ya Allah ya shirye shi ya musulunta sai ya ce wa zaka wancan kuma kenan umayya ibn khalaf umayya ibn khalaf sai ya ce wa zaka shi kuma wancan wa zaka shaykhu alladhi istathnahu ibn mas'ud kenan wanda abdullah ibn mas'ud ya togace shi waye shine umayya kaga ai tayi sajada kowa yayi sujada sai ya ce ghaira shaykhin in banda wanda tijo guda wanda shine umayya ibn khalaf yace istathnahu ibn mas'ud lam yasjud bil kulliyya shi sujada ma bai ba kwata kwata kawai kasa ya dauka a hannun shi sai dungura goshin shi ashe dai malici wallahu a'lamu Allah shine mafi sani kenan magana akan abin da ya sha aljam'u bainar riwayatayn kenan shi wannan al-mutallib yayi sujada kuma ya musulunta amma kuma shi wancan kwata kwata bai ma yi sujadan ba gaba ki daya illa Allahumma ya dauki kasa a sama hannun shi ya dora sama goshin shi maliki cewa fa fatara al-khabaru bidhalika wa intashara hatta balaga muhajirata al-habasha biha wannan labari sai ya ya ciratu wantashara ya yadu hatta balaga muhajirat al-habasha har sai da ya iske waɗanda suka yi hijira a ƙasar habasha fa zannu sihhata zalika sai suka yi tsammanin ashe labarin nan labari ne ingantacce fa aqbala minhum ta'ifatun tami'ina bidhalika wasu daga cikin su fa aqbalu sai suka taho garin makka tami'ina suna masu kwaɗayi bizalika da abinda suka ji cewa garin makka ya musulunta kaga ai ba ƙaramin alheri bane ba amma kuma wasabatat jama'atun wani kaso kuma a cikin suka yi hijira zuwa habasha su kuma suka zabna a habashar su malai ce wakilahuma muhsinun musibun fi ma fa'ala kowanne ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu da wanda ya zamna a habasha da wanda ya komo garin makka kowanne ɗaya daga cikinsu ya kyautata musibun kuma akan abin da yayi ya dace ya ce fi ma fa'ala a cikin abin da ya aikata kenan ba a zargin cewa wanda suka zamna ko kuma wanda suka taho suka ce a to bari mu taho garin makka tunda kowa musulunta babu zargi akan kowanne ɗaya daga cikinsu مالك وقال البخاري وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم بين ذات نخل بين لابتين عائشة الله قادر راغري تكي تشيوا منزل صلى الله عليه وسلم يتي أريت أن نونا مني دار هجرتكم إن ذاك جيكو هجرة يتي ذات نخل wani yanki ne ma'abucin dabino garin madina kenan baina labataini yana tsakanin duwatsu kenan wannan yankin wannan yankin na Madina yana tsakanin duwatsu idan ka ce labataini laba shine alharra idan ka ce alharra kuma shine ardun zatu hijaratin sud ita ce yankin ƙasa wanda yake da duwatsu baƙaƙe kai ka ce duwatsu kona sa kai yankin Madina kenan fahajara man hajara qibala madina wasu suka yi hijira zuwa bangaren yankin madina wa raja'a man kana hajira hajara bi ardi habasha ila madina sannan kuma wasu daga cikin su bayan an yi hijira zuwa Allah ya koma garin madina wanda suka suke makka suka yi hijira suka koma garin madina yanzu wanda suke ƙasa habasha kuma wa raja'a man kana hajara bi ardil habasha ila madina daga can yankin yankin habasha sai suka rika tunkaran garin madina kai tsaye kenan makka an shahita an an an an an wata batunta babu labarin a koma garin garin makka an kare da ita wa ake bi sallallahu alaihi wasallama da haka da ya cira tu daga makka ya koma garin madina shikenan daga ma daga habasha kai tsaye tazarce suke zuwa ina zuwa garin madina babu zancen garin makka مالك وفيه عن ابن عن ابي مسعود واسماء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم wannan kuma hadisin Abu Mas'ud ya gabata wanda ya bamu labarin bayanin waɗanda suka yi hijira daga yankin Habasha kai tsaye suka tunkari garin Madina lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koma can kuma la siyama a shekara ta bakwai lokacin da aka yi yakin Khaibar manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo Khaibar ya haɗu da su Ja'far Ja'far ma a lokacin ya zo shi ne mazala ke cewa ban san ba da mi zan yi horin ciki dawowan ja'afar ko kuma da horin ciki da nasarar da allah ba mu a khaibar kenan kaga kowanne tabbas waɗannan sun yi hijira daga garin habasha zuwa abin da ya shayi garin madina malai cewa qad taqaddama hadith abi musa fi safhati al-mi'a ba'da al-mi'a wa 70 kenan bayani akan hadith abu musa wannan kuma ya gabata a faji ta 170 daidai yace wa huwa fi sahihain wa sayati hadith asma bint umais ba'da fathi khaybara hina qadima kadima man kana ta'akhkhara min muhajirati al-habasha mal yace hadisin asma'u bint umais shi kuma zai zo lokacin da aka yi fathu khaybar hina kadima man ta'akhkhara min muhajirati al-habasha lokacin da suka gabato ko suka iso su wane ne man ta'akhkhara duk waɗanda suka yi jinkiri min muhajiratil habasha wanda suke garin habasha ba su bar habasha ba suka bari har sai shekara ta bakwai bayan manzo Allah ya yi hijira ya koma garin Madina sai da kusan shekara bakwai to a lokacin sun komo daga garin daga ƙasar habasha malai ce wannan hadisi zai zo insha Allah kenan a gaba wa bihi thiqa kenan hadisin da yake tabbatacce malai ce wa rawal bukhari wal lafzu lahu wa muslimun wa abu dawud wan nasa'i an abdullah qala kunna nusallimu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa yusalli abdullah yake cewa mun kasance muna yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sallama wa huwa yusalli mazalla yana salla sai mushi sallama an muka mushi sallama fa yurda alaina sai mazalla ya maida mana sallama su ce assalamu alaikum mazalla ya ce musu wa alaikum assalam wa rahmatullah wannan a harkon musulunci kenan yace falamma raja'na min indin najashi sallamna alaihi falam yarudda alaina yace amma lokacin da muka tai ƙasa habasha muka komo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi sallama sallamna alaihi muka yi wa manzala sallallahu alaihi sallama falam yarudda alaina manzala sai shuru in yana sallah baya maida mana sallama faƙulla sai shi abdullahi ke sai muka ce ya rasulallahi ya ma'aikin Allah inna kunna nusallimu alaika fatarudda alaina mun kasance muna sallama a gare ka ya ma'aikin Allah sai ka maida mana sallaman nan idan muka maka amma falamma raja'na min indin najashi lam tarud alaina amma daga lokacin da muka komo daga wajen najashi in muka yi sallama baka amsa mana qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu inna fi salati shughlan ku sani cewa lalle ita sallah tana da irin nata abubuwan da ake shagaltuwa da su idan ana sallah ba lokaci bane na amsa na amsa sallama wannan lokacin na amsa sallama a farkon musulunci ne kuma ya riga ya wuce idan aka ce shugulan kenan irin shagulgula da ita sallah take da kaga da irin abin da ya shahi karatunta da irin abin da ya shahi ayyukan da ake yi da irin abin da ya shahi nutsuwa da ake mutum ya samu a ciki ba ya zama tuba kana sallah kuma kana amsa sallama kaga za a samu ragowa na mi na abin da ya shahi nutsuwa shi sa manzo ce musu a amsa akan haka inna fi salati shughlan lalle sallah tana da irin nata abin shagaltarwa saboda munajati ne bawa yake da ubangijin shi a lokacin da kake ganawa da Allah ina da kake da lokacin amsa ma wani sallama mali ce wa huwa yuqawwi ta'wila man ta'awwala to wannan wurin mali yana so ya bayyana mana cewa ne yaushe ne haƙiƙanin lokacin da aka haramta magana a cikin sallah sai ce wannan bayanin hadisin wannan na Abdullahi yace yana ƙarfafa tawilin mutumin da ya tawilantar da hadisin Zaid ibn Arqam al-Thabit yake ta fi sahihain Zaid ibn Arqam wanda hadisin ya tabbata yana cikin as-sahihain me yake cewa zaid zaid yake cewa kunna natakallamu fi salat hatta nazala qawluhu ta'ala wa qumu lillahi qanitin yace mun kasance muna magana a cikin sallah har aka sabkar da fadar Allah subhanahu wataala wa qumu lillahi ku tsayu a gaban ubangiji subhanahu wataala qanitin kuna masu nutsuwa sai ce fa umirna bis sukuti sai aka umurce mu akan mu shiru wa nuhina anil kalam aka hane mu akan yin magana ashe kaga al asl fil ashiya al ibaha asali akan komai halacci ne sai an shari'a ta ce a a banda kaza sai ce wa nuhina anil kalam sai aka hana mu akan yin magana yace ala anna al murada jinsas sahaba yace abinda zaid ibn arqam yanda zai tawilin wannan hadisin nashi saboda shi mutun ne wanda balansare ne kaga shi kuma wannan magana an hana ta aina an hana ta a garin makka shi ne malaka ce ala annal murada jinsa sahaba fa inna zaidan ansari madani saboda shi zaid ibn arqam mutumin garin madina ne sannan kuma balansare ne sai yace wa tahrimul kalami fi salati sabata bi makkah haramcin haramcin magana kuma a cikin sallah ya tabbata tun a cikin a garin makka to shi ko mutumin garin madina ne amma kaji bayanin da yace fa umirna bis sukuti wa nuhina anil kalami inda nuzuli qawlihi wa qumu lillahi qanitin sai ya ce fata ayyana alhamdu alama ta kaddama sai zamanto dole magana za a ɗauke ta akan me akan abin da ya gabatu me abin da ya gabatu shine cewa jinsin sahaba ake nihi gabaki daya kenan nan zaid ibn arqam da yace fa umirna kenan taron sahabbai gaba daya ba yana ne shi yana cikin su ba lokacin saboda shi a lokacin yana ina yana garin madina ita ko magana an hana ta ina a garin makka kake na shi ba zai ba da bayanin cewa wannan ayat ta sabka a dalilin cewa ana magana yanzu an hwasa yin magana bal inna ma cewa hanin ya gabaci wannan aya sai dai ayat ta zamanto tana ɗaya daga cikin abin da zai karfafa wa mai wannan halin da aka yi akan magana a cikin sallah amma dama da aka zo garin madina an hana magana a cikin sallah malai cewa amma zikruhu al'aya ya ce kaga bayanin da ya ambato ayar wa ƙumu lillahi ƙanitin ya ce wahiyar madaniya aya ce madaniya ya ce fa mushkilun kaga wannan wani abu ne wanda yake akwai rikitaswa a cikin shi kamar yaya sai ce wala allahu taka da annaha al-muharrima lidhalika wa innama kana al-muharrim lahu ghayraha ma'aha shi ne alhafiz ibn kasir yake cewa wala'allahu yana yi wa shi zaid ibn arqam ya tsamma halinci cewa wannan ayar ita ce ta sabko ta haramta yin magana a cikin sallah sai ce wa innama kana almuharrim lahu abin da ya haramta magana a cikin sallah yake cewa ghairaha ba ita wannan ayar bace ba dama an haramta magana kan ayar ta sabko sai ce amma kuma ayar ita za ta iya zamantowa karfafa ma'aha tare da wancan dalilin da ya haramta ita ma ayar sai ta haɗu su zamanto haramci ne kan haramci amma magana dama tun kahin a yi hijira an haramta yin magana a cikin sallah to waɗannan duka bayanan da malam ya koro tun daga farkon bayanin cewa irin yadda mutane suke magana ƙur'ani yana sabka yana ba su amsa kusan darussan da suka gabata ga baki ɗaya sai matashiya ta gama yake cewa zikru azmi siddiqi ala alhijrati ila ardil habasha sai ambato bayani akan as-siddiq siddiqu hadhihi al-umma man huwa abubakar ya ce bayani akan niyyar abubakar siddiq alal hijirati akan zai yi hijira ila ardil habasha cewa shi ma zai yi hijira ya koma garin habasha makka ta yi zahi ka duk waɗannan mutanen dujuriyar da suke da amma garin makka sai dai musu kunci baqat alaihimul ardu bima rahubat saboda musulmcin nan gwagwarmaya ƙoƙari hamzari ba da gudunmuwa saboda addini ya kai inda ya kai kuma gashi ya kawo jazahumullahu anna khairal jaza malaita ila ardil habasha qala ibn ishaq wa qad kana abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu kama kama haddathani muhammad ibn muslim az-zuhri an urwata an aisha radiyallahu anha hina daqat alayhi makkah ibn ishaq yake cewa ya kasance abubakar siddiq Allah kare ra'a gare shi kama haddathani Muhammad kenan shi ibnu Ishaq yake cewa kamar yadda Muhammad ibnu Muslim az-Zuhri ya bada labari daga Urwa ibnu Zubair daga Aisha diyar Abubakar Siddiq take bada labari tace hina daqat alaihi Makka lokacin da garin Makka yima Abubakar umci ya rasa inda zai sare shi saboda imani mutane ne waɗanda a garin Makka ana tawalwala da su basu da matsala da kowa amma a dalilin zama musulunci daga nan suka shiga cikin wannan matsalar garin ya takure su duk inda suka yi tsangwama ne magana ce hantara ne wani har hannu zai sa bige su gari ya mai kumci wa asabahu fi halaza cutarwa ya samu abakar siddiq mai yawa sannan kuma wara'a min min tazahuri quraishin ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi kuma da yanda ya ga quraishawa da irin huto na huto da suke yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzon Allah sun takura wa mutane sakat ma'ara irin abin da ya gani kai ya ga zama a wannan garin abota wa Allah abin kaman da wuya me yayi ista'zana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil hijra sai ce ya ma'aikin Allah a mini izini ina so zan yi hijira Abubakar a mishi izini zai hijira fa azina lahu sai manzon Allah ya bashi izini mazala ce mashi sallallahu alaihi cewa ka je kai hijira ba matsala abubakar sai ya tara ina shi ina shi fa kharaja abubakar siddiq muhajiran sai abubakar ya hutu a matsayin dan hijira hatta hatta sara min makkata yawman aw yawmain sai da ya tahiyan kwana ɗaya ko kuma tahiyan kwana biyu da garin makka yana cikin wannan tahiyar laqiyahu ibnu daghinna ibnu daghinna nun inna tabi ta mata da shadda ibnu daghinna sai hadu da shi shi kuma wannan ibnu daghinna akhu bani al-harith ibn yazid ahadu bani bakr ibn abd abd manat ibn kinana yake cewa dan uwa ne ga banu al-harith dan yazid wanda su kuma banu harith dan yazid wanda su suke tare da bani bakr ibn abd manat ibn kinana kenan kaman wani yanki ne gaba daya a hannun shi shi wannan ibnu daghinna wannan yankin da yake hannun shi sai ga abubakar ya faɗo wannan yankin abubakar zai wuce ta ina ƙasa habasha a matsayin ɗan hijira wa huwa wa huwa yawma idhin sayyidul ahabish shi wannan ibnu daghinna shine shugaba na al ahabish bayanin shi zai zo a gaba qalabun ishaqa wal ahabish yace banu al harith ibn abd manat ibn kinana yake cewa walhun ibn khuzaima ibn mudrika wa banul mustaliq min khuza'a idan ka ce al-ahabish kaman dangin mutane da yawa ne suka taro waje guda sai aka ayyana shi ibn daghinna a matsayin shine shugaban su kaga a cikin su akwai banu al-harith ibn abd manat ibn kinana akwai kuma al-hun ibn khuzaima ibn mudrika sannan kuma akwai banu al-mustaliq wanda su kuma daga cikin khuza'a suke wannan dandazon jama'a su ne suka taru suka amsa sunan al-ahabish yake cewa qala ibn hisham tahalafu jami'an sun yi kawance at-tahaluf at-tahaluf daga al-hilf ne al-hilf ko shine kawance kamar da nake kawance tsakanin kasashe a ce mu hada karfi da karfi akan kaza da kaza da sauransu yake cewa tahalafu kenan sun yi kawance su waɗannan mutane gabaki ɗaya jami'an fasum sai aka musu suna al-ahabish yace li annahum tahalafu biwadin yuqalu lahu al-ahbash saboda sun yi kawance biwadin a wani kwari inda aka zo aka aka yarjejjeniya aka yi kawance aka kulli yarjejjeniyayi an yi shi ne a wani kwari ana kiran shi da suna al-ahbash bi asfala makka a can gangare na garin makka yake cewa lil hilfi aka taru a wannan wajen aka yi wannan kawance a wurin ana kira shi da suna al-ahbash kenan su kuma da suka taru ga baki da sai kira su da suna al-ahabish sannan kuma suka sa shugaban su a matsayin shine ibnu daghinna fa qala ibnu daghinna sai ibnu daghinna yake cewa ila aina ya ababakar yace abubakar ina zaka kene yake tambayan abubakar ina zashi qala sai yake cewa akhrajani qaumi yace ibnu daghinna mutanen gari na sun kore ni saboda an hana shi sakata bauta wa Allah wa azuni sun cutar da ni wa dayyaqu alayya sun kumtata a gare ni qala walima sai ibnu daginda ke tambayar a Abubakar Siddiq walima saboda me wallahi sai ibnu daginda yake cewa abubakar siddiq innaka latuzayyinul ashira lalle kai mutum ne mai kawatar da jama'a bi ma'ana samuwarka a cikin mutane daraja ne da abun buga gaba da abun alfahari eh duk al'ummar da abubakar yake cikin su to wannan al'umma abun alfahari ce shi ne abinda shi ibnu daginda faɗi yace kuma daga cikin ayyukanka kai ne fa mutumin da watu'inu 'ala nawa'ibi kana taimakawa mutane akan duk wani aikin wahala zaka shiga kai uwa kai makarbiya akan wannan abun duk da aikin ba naka bane ba wa taf'alul ma'ruf kai ne mutum mai aikata ayyuka na alheri mai taimakawa jama'a sannan kuma wa tuksibul ma'dum kai ne mutumin da kake tsururtawa mutumin da yake talaka miskini ka taimaka mushi tara abin da zai tara ko kuma hudda shi daga cikin yanayin da yake ciki dan haka ibnu daghin da yake cewa abubakar irji fa innaka fi jiwari yace ka koma garin makka kana karkashin kulawa ta kenan ni zan baka mafaka jiwari kenan kana karkashin makwabtaka da ni yani kenan kana karkashin kariyata faraja ma'ahu abubakar bai garrama ba sai ya koma tare da ibnu daghinna hatta idza dakhala makkata lokacin da ya shigo garin makka qama ma'ahu ibnu daghinna sai ibnu daghinna ya tsaya tare da abubakar siddiq fa qala yake cewa ya ma'ashara quraish ya ku taron qurayshawa ya ku taron qurayshawa inji ibnu daghinna inni qad ajartu ibnu abi quhafa daga yau ku rubuta ku ajje ni ibnu daghinna na ɗauki yaunin ba da mafaka ga ɗan abi quhafa wanda shine abubakar siddiq da haka fala ya'rid lahu ahadun illa bi khair kar da wanda ya tinkari abubakar siddiq in ba da alheri ba kenan kowa ya zauna da shi lahiya kala fa kuffu anhu ku kame game da gare shi qalat aisha take cewa wa kana li abi masjidun tace babana iya da wurin sallah inda ba inda babi darihi yake take cewa a daidai kohon gidan shi fi bani juma a cikin banu juma kenan a wannan anguwar da yake iya da masallacin da yake sallah cikin shi a wakar suddin fa kana yusalli fihi wa kana rajulan raqiqan idza qara'a alquran sabka Abubakar Siddiq ya kasance mutun ne mai tafshin hali mutun ne wanda yake raqiq iya da tafshin hali idza qara'a alqur'ana in yana karanta qur'ani istabka yana sa mutane suna kuka yana da murya wadda take take rawa idan yana karanta qur'ani at-taghanni bil qur'an taghannin nan shine rawan nan da mutane za ta rike tana hawa tana sabka tana wani karereya tana wani ruwa haka wannan shine irin abubakar irin karatun da yake yi in ji diyar shi aisha radiyallahu anha qalat fa yaqifu alaihi sibyan wal abid wan nisa in yana karatun nan sai a zo a taru yara su zo bayi su zo mata su zo kowa ya zo ya tsaya ana ta sauraron wannan ya'jabuna lima yarawna min hay'atihi min haibatihi afar min hay'atihi suna mamaki ko kuma ya zamanto suna yana burge su yana burge su game da abin da suke gani irin na haiba da abubakar yake da da kuma hai'a da yake ciki yanayin da yake ciki yanayin da yana burge su yana bauta wa ubangijin shi kenan yanzu abubakar ya komo garin garin makka kuma ya ci gaba da abin da ya saba sai mutanen garin makka qalat sai aisha take cewa afwan qala famasha rijalun min quraishin sai wasu mutane daga cikin ƙuraishawa suka tahi ilabni daghinna aka je zuwa ga ibnu daghinna kai wannan mutumin da kyar an samu ana tare-tare an hunta shi daga gari kuma ka je ka maido shi sai aka je wajen shi ibnu daghinna faqalu suka ce yabna daghinna innaka lam tujir hadha ar-rajul li yu'zina wannan mutumin da kama mafaka fa ba ka bashi mafaka bane dan yanzu rika cutar da mu innahu rajulun idza salla wa qara'a yariqu wa kana lahu hay'a wa nahnu natakhawwafu ala sibyanina wa nisa'ina wa du'afa'ina an yake cewa an yaftinahu suka ce to mu gaskiya muna da damuwa da shi shi mutum ne wanda idza salla in yana salla wa qara'a yana karanta qur'ani yariqu yana karairayar da zuciyar ɗan adam idan na saurare shi wa kanat lahu hay'a kuma iya da wani yanayi da yake shiga in yana cikin bautan Allah nan duk wanda ya kalle shi sai ka yana yana burge ka wa nahnu mu kuma quraishawa matsalan mu da shi na takhawwafu ala sibyanina muna jin tsoron karye batar mana da diyan mu wa nisa'ina karye batar da matan mu muna tarjima da shi sai ka fada cikin gida ka ji matanka tana yaban abubakar siddiq ka ji ɗanka yana hira abubakar siddiq wa du'afa'ina haka kuma da masu rauni a cikinmu kenan bayi da sauransu an yaftinahum muna tsoro kada fitine su subhanallah wai musulunci ne fitina don haka abinda muke so da kai fa'atihi kuma wajen shi famurhu ka umurce shi an yadkhula baitahu in zai yi sallashe shiga gidan shi falyasna fihi ma sha'a yaje duk abin da yake so a cikin gidan shi je yi amma magana ya zo ya bude masallaci a bakin kofar gidan shi yana sallah diyan mu da matan mu da bayin mu suna taruwa wannan magana ba ta so ba qalat aisha take cewa fa masha fa mashabnu daghinna ilayhi ibnu daghinna sai ya tahi zuwa ga abubakar siddiq fa qala sai ce ya abubakar ya kai abubakar inni lam ujirka li tu'dhi qaumaka yace ban baka mafaka ba dan ka cutar da mutananka ya kai ibnu daghinna baka ma san inda aka sa gaba kenan eh mana yo ai dama wannan abun ne yasa ya takuru a garin har ya bukace mi ya hijira sai ce to bu musa hannu da kai ba akan ka cutar da su lituzi qaumaka wa qad karihu makanaka allazi anta bihi kuma sun kyamaci wannan wurin naka inda kake kana sallah mutane suna sauraron ka mutanen qurayshawa ba sa san wannan sannan kuma wa ta'azzaw bizalika minka sun cutu da wannan abin da kake yi daga gare ka sun cutu da ka fadkhul baitaka shiga gidanka fasna fihi ma ahbabta ka shiga gidanka kai abin da kaga dama ba ruwan kowa da kai ba ruwanka da kowa yau haka ake da'awa ai dole sai an kira a lokacin da ka fahimta ka aikata dole ka kira kuma cutarwa sai a ci gaba da hakuri kala sai ibnu daghin da yake cewa au aru'a yake afon abubakar yake cewa au arudda alayka jiwara awa arudda alayka jiwaraka shin kana so ne in maida maka mafakan da ka bani wa arda bi jiwarillahi in yarda da mafaka ta ubangiji na qala fardu da alayya jiwari ibnu daghin na ce mai domini in kana so ka mai domini wannan abin da na baka na mafakan mai do a gare ni qala sai abubakar ya ce qad radattuhu alayka an maida maka mafakakka ba so kuma zama a garin makka daren daƙam qala yake cewa fa qama ibn daghinna sai ibn daghinna yanzu kenan yarjejjiyar tsakanin shi da abubakar ta warware sai ibn daghinna ya tashi cikin qurayshawa faƙala sai ce ya ma'ashar ƙureshin ya ku taron ƙureshawa in nabna abi kuhafa ta ƙadirar da alayya jiwari ibnu ibnu abi kuhafa shi ne abubakar kenan ya maido mini mafakata don haka fa sha'anukum bi sahibikum ga ku gashi fa sha'anukum bi sahibikum kenan ku iya da dan uwanku ko kuma ku iya da abokin zaman ku kenan yanzu babu hannuna a ciki wanda ita ce riwaya ta farko da ta zo labarin da Aisha take badawa kenan akan abin da ya shahi kaga Abubakar yayi azama zai huta garin ina garin Habasha amma kuma Ibnu Daghinna ya maido shi kenan bai samu daman zuwa ba malai ce wa qad rawa al imam al bukhari hadha al hadith munfaridan bihi kenan imam al bukhari ya rawaice shi ya kebantu da shi yace wa fihi ziyada hasana a cikin shi akwai wani ƙari kyakkyawa yace akhrajahu ibnu an an uqail ya zo da shi daga uqail qala ibn shihab fa akhbarani urwa ibn zubair an aisha radiyallahu anha zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat urwa ibn zubair kenan dai wannan riwaya da makaranta yanzu ita kince amma kuma akwai wani ƙari a cikinta daga urwa ibn zubair daga aisha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kala take cewa lam aqil abawayya qattu illa wa huma yadinani dina take cewa lam aqil ai lam antabi take cewa ban hankalci mahaifana ba ko so daya akan wani abu face suna kan abin da ya shahi addini in ji wa in ji matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aisha kenan da ta tashi ma ita a gidansu bi ake yi addini ake yi da ta tashi ma ana addini saboda shi abubakar siddiq kamar yadda manzalla bai taba sujada ga gumki ba abubakar siddiq ma bai taba sujada ga gumki ba yadda manzalla bai taba shan kayan maye ba haka abubakar siddiq bai taba shan kayan maye ba radiyallahu anhu take cewa da ta tashi a gidansu ma bata hankalci wani abu ba daga mahaifanta face bautan Allah mai girma da buwaya walam ya murra alaina yawmun illa tace babu wata rana da wayo na dai inji Aisha wadda wannan ranar ta zo ta wuce illa ya atina fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarafayn nahar face sai manzon sallallahu alaihi ya zo gidanmu a ɗaya daga cikin gehen wuni guda biyu ko da sahe ko da mare sai manzon ya zo gidanmu ashe abakantaka tsakanin manzan Allah da abubakar abakantaka ce ta fil azal dama haka suke tukon kuma annabta ta zo a kowane lokaci suna tare take cewa bukuratan wa ashiya da sahiya da yamma kenan da zo da sahi ya zo da marece haka kowane lokaci yana kai kawo a gidanmu sallallahu alaihi wasallam falamma falamma butuliya المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة tace lokacin da aka jarrabi masu imani musulmai mahaifina abubakar sai ya huta zai tahi yana mai tunkarar ƙasa habasha hatta iza balaga barakal ghimadi har sai da ya zo wani wuri ake kira shi da suna barakal ghimad wuri ne wanda yake bayan garin makka kenan inda ibnu daghinna hadda shi laqiya ibn daghinna sai ibn daghinna ya hadu da abubakar siddiq wa huwa sayyidul qara ibn daghinna kuma shine jagoran wannan yankin gaba daya kenan mutum ne wanda iya da karfi kuma iya da fadin mulki daka da yazo ya ce wa qurayshawa wannan mutumin yana karkashin kulawa ta suka ci ba matsala faqala sai yake cewa abubakar aina turidu ya ababakarin ina kake nuhata ya kai abubakar ina zaka faƙala abubakar sai abubakar yake cewa akhraja ni qaumi mutanen gari na ne suka kore ni mutanen gari na suka kore ni fa uridu an asiha fil ardi fa a'budu rabbi sai yace ina so zan yi tahiya a ban kasa saboda in je in samu inda zan bauta wa ubangiji na ashe kaga bautan Allah shine asalin zaman ka a duniya duk inda kaga biyawa ka bauta wa Allah to ka wannan wurin ka bar shi kai ba maganan ko anguwa ce ka barta ka in gidan ko naka ne sai dashi sai dashi ka je ka samu wurin da zaka samu nutsuwa ka ji ka tranquil ka bauta wa Allah subhanahu wataala saboda shine asalin abin da yake zaune da kai a duniya kar wani ya dora ka samu hayaniya ya hana ka bauta wa Allah ba abin da zai iya yi maka bauta Allah shi kaka duniya garinku ne a anguwarku ce kai ko kasan ma in tai gumi in yana yi waje ka wani waje ka je wani waje za ka bauta wa Allah shine abin da yake gaban ka ba wani kare kasa ba eh bana bauta Allah shine gaba kaga dai makka makka kowa san makka aiko awwala baitin wudi alin nas lallazi bakkata amma me yayi chai fa asihu fil ard zan yi in je in yi tahiya a ban kasa in je in bauta wa ubangiji na saboda bautan Allah na shine abin da ya kawo ka duk wani rigiman kaza rigiman kaza rigiman kaza ya zaman to wasu abubuwar suke can a gehe gehe amma asalin rayuwarka girgam in tahiyarka bautan Allah ne ka rike shi da kyau ka sa ido ka kasa ka tsare bautan Allah ka zo yi duniya kar wani abu ya dauki hankalinka kar wani abu ya dauki hankalinka shi yasa Abubakar kaga ya bar garin Makka tare da mutum ne mutumin dangi dan kasuwa ne sananne ne kowa ya san shi amma ya barin garin ne kuma babu wani garin da ya kai maka daɗi amma ya barta ya ce an asiha fil ardi fa a'budu rabbi fa qala ibn daghinna fa inna mithlaka ya aba bakr la yukhraj ya ya kai abubakar ibn daghinna yake ce mashi ai irinka mutum ne wanda ba ya hudda shi daga gari sannan kuma wala yukhraj misluhu la afwan yake cewa la yakhruju kai a karan kanka bai kamata ka bar garin makka ba in ka bar makka makka ta samu tasgaro sannan kuma wala yukhraj misluhu irin ka ba a huta shi daga cikin gari me yasa innaka tuksibul ma'dum wa tasilur rahima wa tahmilul kalla wa tuqri dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi wa ana laka jarun farji' fa'bud rabbaka bi baladika yake cewa kai mutun ne wanda yake tuksibul ma'dum kana taimakawa wanda bai da sannan kuma wa tasilur rahima kana sadar da zumunta wannan hutun a jahiliya don a nuna maka taimako abu ne wanda yake yake zaune da gindin kanshi a cikin musulunci za ka samu dalilai sun wuce alisafa wani sun karfafa wannan haka abin da ya shafi sadar da zumunta sadar da zumunta lasiyama maza mu sai a hankali wallahi kowa ya je kakkaɓe wa zumuntar shi ƙura ba ganin dama ba ne ba ko a sai na ga dama zan yi zumunci da wane ko kuma a wane ya taba ni bari in yi hushi da shi ko kuma a wane ba ruwanmu da su su suka mana kaza wallahi babu wannan ba ganin daman ka bane ba Allah ne dora maka Allah ne dora maka muna da matsala a bangaren zumunta fiye da kake tsammani shi kuma a wajen ubangiji matsala ce mai girma fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi وتقطعوا أرحامكم يتي أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم قلنا أبن قسا سألا كامي ku yanke abin da ke zumuntanku ne idan kuka yi ɓanna a bankasa kuka yanke zumunta to Allah ya ce ula'ika kaga waɗannan su ne irin waɗannan mutanen da la'anahumullahu Allah ya tsine musu albarka Allah ya kurumtar da su fa asammahum wa a'ma absarum Allah ya makabtar da ganin su ba sa ganin abin da ke basira ne kuma zumunta tana farawa daga uwayenka mammakka babanka da ɓangarori kowane ɓangaren guda biyu baya halatta a gare ka kai ihimalin wani ɓangare wanda ana samu a yanzu lasema idan ka samu wata mace mara adalci sai ta karfafi ɓangarenta sai a yi watsi da ɓangaren uban daga mutum kanan mahaifinka ne amma ba ka da alaƙa da shi ko ta kusa ko ta nesa wani ba kama san shi ba yana can wani waje kai ma kana can wani waje ko a waya ba za ku gaisa ba kaga zancen ka samu albarkar rayuwa wallahi bai taso ba bai taso ba man arada an yunsa alahu fi atharihi manzala sallallahu alaihi wasallam yake duk mutumin da yake so a yalwata mishi a bangaren da ya shahi shekarun shi wa rizqihi kuma da arzikinka manzala ce fal yasil rahimahu ka sare da zumuntanka kana kasuwanci kana karatu kana wani harakan kaza kana so Allah sa albarka ka kula da ƴan uwanka wani addini ne dole ne kai ko kahurai ne dole ka kula da su ko kahurai ne suna da wannan haƙƙin na ‘yan uwantaka na zumunta tare da ka ga manzala sallallahu alaihi abubuwan da makaranta a baya lokacin da aka ta ƙasa habasha da suka zo mai jafar yake cewa ya ce yana umurtar mu akan sadar da zumunta sadar da zumunta tamar ka samu mutum musulmi amma ko ba ruwan shi da zumunta ba ruwan shi wani kai wani mahaifiyar shi ma wani mahaifiyar shi ma da ce ya yi wata kaza ko shekara kaza babu alaƙa tsakanin shi da shi subhanallah har akwai wanda zai ce za ga kaman gaba yake ma mahaifin mahaifin kai akwai wanda hafaɗi zai mahaifinka ko akan wani dauɗin duniya mutum ya rika kwama ya rena mahaifin shi kayawa an tawa ma malakta li abika da kai da dukiyar kama gaba ɗaya mallakan ubanka ne duka barata na kare korahin a an na aiko kaza kaza ake ba a kaza kai za ka yi musu abin da za su wancan ka aiko kuma an akwai wani abin da kace ga ya kamata a yi shin wanda in ka aiko ba a yi kai biyo ta wata hanya kuma kai yi duka biyun a yi a zauna lahiya Allah sai ma rayuwarka albarka amma zama to kana da matsala da mahaifinka kana da matsala da mahaifiyarka kai da kanka san akwai abubuwan da ba haka nan bane ba wannan kuma su ne asalin zumuntan wa to bana sana wani kanin mahaifi wani wani habbugo zai kai kanin mahaifin shi wallahi ana samu ka Allah kiyaye wannan zumuntar wallahi a kiyaye ta gobe kiyama idan ka tayi tsallaka siradi tana tsaye za ta roƙi ubangiji Allah ba ta daman ta sadar da wanda ya sadar da ita ta yanke wanda ya yanke ta ta sadar da shi zuwa gaina zuwa ga rahamar Allah ta yanke shi game game da rahamar Allah kana zawwa idan akwai zumunta ka kula da zumuntanka ka kula da kaza ka kula da kaza dam dam dam zaka bi ka wuce amma wallahi kana zawwa kana matsala da zumunta zumunta za ta yi kasa da kai wuta ce za ta yanke ka daga rahamar Allah in ka yanke ta a gidan duniya in ka sarar da ita kuma za ta sarar da kai zuwa ga rahamar Allah mazalla ke cewa mutumin da yake so a yalota mishi arzikin shi a ƙara mishi shekaru na rayuwar shi ko kuma a sama rayuwar albarka to kula da zumunta to wannan bonus din duka kuma banda wannan aka ce maka dole ne dole ne ga gara basa kuma ga sha bangare ɗaya Allah dole ne in baka yi ba Allah zai maka uba Allah taimake mu amma Allah kowa ya je kakkabe ƙuran da yake jikin zumuntar shi akwai ƙura sosai akwai hazo wallahi ya je a kakkabe Allah da tar da mu yake cewa Abubakar Siddiq ai kai mutun ne sananne bangaren da ya shayi ka duba kaga idan ana lissafa mutun aikin alherin shi sai an sa zumunta a ciki wa yasilu rahima kana sarar da zumunta wa yahmilu kalla sannan kuma kana daukan dawainiyan waɗanda ba su da wa yuqri daifa kana taimakawa kana daukan dawainiyan baki man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal falyukrim daifahu ka girmama ka karrama bakonka wa yu'inu kuma kana taimakawa ala nawa'ibil haqqi akan duk abin da ke gaskiya ne za same ka anan abubakar wannan shine halinka falam tukazzib quraish bi jiwari ibn daghinna quraisha ba su ƙaryata ba wannan abin da ya shahi neman mafakan da ibn daghinna ya nema wa abubakar siddiq wa qalu li ibn daghinna sai suka ce wa ibn daghinna mur ababakarin falyabudu rabbahu fi darihi mun yarda ya zauna amma akan condition akwai sharadi sharadin harko ya bauta wa Allah a cikin gidan shi kan karin da a wancan wurin babu shi ya bauta wa Allah a cikin gidan shi sannan kuma wal yus yake cewa wal yusalli fiha kuma yayi sallah a cikin gidan shi wal yaqra ma sha'a ya karanta ma duk abin da ya so ruwan shi amma mu sharadin mu wala yu'zina bizalika kada ya cutar da mu da wannan abubuwan da zai yi la sallar wala karatun wala abin da zai yi mu kada cutar da mu sannan kuma wala yasta'linu bihi kada shelanta shi inda mutane za su ji fa inna nakhsha an yaftina nisa'ana wa abna'ana muna jin tsoron kare fitini matan mu kare fitini diyan mu fa qala ibn daghinna zalika li abi bakrin sai ibn daghinna ya fada wa abubakar wannan magana da urusha suka hodi falabisa abubakarin bizalika ya abudu rabbahu fi darihi abubakar ya ɗauki tsawon lokaci yana bauta wa Allah a cikin gida wala yasta'lin wala wala wala yasta'lin bi salatihi baya shelanta abin da ya sallar shi kenan bai bayyana ta wala yaqra'u fi ghairi darihi baya karatu sai a gidan shi ana cikin haka ana tayya thumma bada li abi bakrin sai abubakar tunanin shi sai saki yaushe alherin wannan za a ma mutane muku-muku a bayyana shi za a yi kawai fabtana masjidan sai gina masallaci bifina idarihi a farfajiyar gidan shi wa kana yusalli fihi wa yaqra alquran sai rika sallah a cikin wannan masallacin yana karanta qur'ani fayataqazzafu alaihi yataqazzafu ya'nahu ay fayataqassafu alaihi nisa'al mushrikina wa bana wa abna'uhum nisa'ul mushrikin sai matan mushrikai da diyansu ya taqazzafu alaihi sai suke zuwa suna jingina da abin da yayi ya ginan nan ko kuma ya kewaye na masallacin suna jingina wani lokaci har zana ko kuma wannan inda aka sa shamakin yana fadawa zawa za a jeru kowa sa kunne shi ana saurara ya'jabuna minhu sannan wa yanzuruna ilaihi yana abun yana burge su sannan kuma suna dubi zuwa ga abubakar siddiq wa kana abubakarin rajulan baka'an la yamliku ainihi abubakar ya kasance mutum ne mai yawan kuka baya iya mallakan idanun shi idza qara alqur'ana a lokacin da yake karanta qur'ani yana fara karantawa sai fara kuka wannan abin ya jayo hankalin mata da yara ya zamanto suna fahimtar abin da yake yi to kaga yanzu da'awa ta sauya ta sauya kala da mutinawa yake cewa la yamliku ainihi idza qara alquran baya iya mallakan idanun shi a lokacin da yake karanta qur'ani yanzu kenan abubakar ya sake salon da'awan shi fa fazi'a aw fa afza'a zalika ashrafa quraish wannan abin sai rikita qurayshawa la siyama manya a ciki wannan abin sai rikita su matan su sun fahimta iyan su sun fahimta suka ga wannan abin ba za a bar shi ci gaba haka ba shi ne a lokacin suka sa kuka a wajen ibnu daghin na cewa wannan abin da ka ba shi na mafaka wajibi ne a gare ka zo ka janye shi mu ba za mu yarda ba to kaga wannan kaɗan daga cikin labarin kissa ta hijira na abubakar siddiq zuwa ƙasa habasha amma dai bai kai zuwa ga yin hijiran ba ibnu daghin na ya maido shi kuma ya ci gaba da abin da ya shahidawa nan ya kamata insha Allah mu dakata kenan sai mu dasa a cikin darasi na gaba kenan sai mu ji abin da ƙuraysha suka ƙara zuwa wajen ibn daghinna game da koken cewa fa ya janye wannan abin da ya bada na mafaka game da abubakar siddiq waɗannan abubuwa duka suna karantar da mu yadda addinin nan ya faru da kuma yadda ya ka zuwa gare mu Allah subhanahu wa ta'ala mana tawfiki Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullah